من عبده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a yinin takwas ga watan biyu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1448 a ci gaba da karatun littafin Umdatul Hakam na babban malami abdulghani al-maqdisi Allah ya ji kansa muna cikin kitabu sala babul mawaqit ko a satin da ya gabata mun karanta hadisin abdullahi dan masaud Allah kara masa yadda da yace sa'altu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ay la amala habu ila Allah azza wa jalla qala as-salatu ala waqti qultu thumma ay qala birrul walidain qultu thumma ay قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني na jihadin ne shine dan rage mana mu ci gaba ko um masala sallallahu alaihi wasallama ya fada ma Abdullahi dan Mas'ud abubuwa guda uku wanda shi ya tambaya na farko to ainihin aikin da Allah ya fi so yace masa sallah a lokacin ta kultu sun ma yi sai ce sai mai kuma kala ya ce birul walidaini yi wa iyaye biyayya kultu sai na ce sun ma yi sannan sai kuma mai kala ya ce aljihadi fi sabilillah yin jihadi wajen daga addinin Allah jihadi kala biyu ne akwai jihadin nafsi wanda wancan kalan kuma na barko da aka yi magana ba mun ce akwai talabi akwai difa'i ba akwai jihadin da za a toho muku garinku ba ku an kare ba ku ji makiya suna saranku to wannan jihadin baka tambayan wani ko wata baba ko mama amma jihadin zamu je neman su to shine jihadin talabi to wannan ake neman izini shine wanda ne mana bayani a satin da ya gabata game da hakkin iyaye an tuna shi ko a jihadin nasi shi kuma wannan raƙar rai ne ma shine kuma wanda yafi kowanne ma girman daraja da kuma matsayi an gane maganan saboda sai rai ta yadda ne za a fita kuma kola an je jihadin idan rai tana da matsala kuma ba za a samu ladan ba ba ku gane ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama an tambaye shi rajulun yaqatilu shaja'a wa rajulun yaqatilu hamiya wa rajulun yaqatilu riya'a ayu zalika fi sabilillah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama aka tambaye shi wanda ya yaki kawai saboda a ce wani jarumi ne wani kuma ya yaki saboda kawai wato ainihin a tare kabila Hausawa za a danna su bara ya shiga ya tare musu da wanda ya yaki saboda a gani a ce duk za a fita da shi ake zuwa yakin waye ne cikin guda uku nan yayi don Allah sai manzo Allah ya ce duka ba daya me maru man katal li takuna kalimatu llahi hiya al-ulya huwa fi sabilillah wanda ya yaki saboda kalban Allah ta dan sama ita ce kawai to kaga ya yaki rage yayi don waye kenan don Allah to wannan jihadin ita fi kowanne girma jihadin nafsi sannan ash-shaytan kuma Allah ya ba mu ikon yin na farkon dan ita ce take samar da na biyu Allah ya samu dace abdullahi dan masaudi yake cewa haddasani bihin na rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ne ya faɗa mun wannan magana wala wistadaduhu da ta na nemi ya ƙara mun kuma na ce miki summa ayyu sannan sai me lazadani da annabi ya ƙara mun ya ce sai kaza kuma ba ya faɗi guda uku ba ya ce da na ce ma annabi summa ayyu da annabi ya ce mun sai kaza summa ayyu sai kaza summa ayyu sai kaza an gane maganar shi عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات ناود كسرة نكون أكو من فاون متلفي فاون كسرة كو سما الشدة كو متلفعات بمرودهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن أهن أحد من الغلسي aisha Allah ya kara masa yadda take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yusalli al-fajr yana yin sallan al-fajr ma'ana sallan asubahi kenan wanda al-fajr in yake to za a sallace ta ko dama al-fajr fajrani fajr ni hurumu fihi ta'am wa hillu fihi sala wa fajr ni hillu fihi salatu wa hurumu fihi ta'am al-fajr biyu ne akwai as-sadiq na gaskiya akwai kuma na ƙarya mazala yake alfijir kala biyu ne akwai alfijir din da haramun ne a ci abinci amma kuma ya halatta a yi sallah shine alfijir din da ake kiran sallah da biyu ada an kira sallah na biyu haramun ne kai da kake azumi ka ci mene kun gane maganar shi ba yana nufin lokal mutum kawai haka ba ko da lokaci ya zaka ci abinci amma an kira azumi fa yi ne wannan fajirun yuhrimu fihi ta'amu wa yuhillu fihi salam haramun ne a wannan lokacin mai azumi ya ci abincin an kira sallah na biyu amma kuma sallah ta yi ne nake nan ta halatta tunda zaka yi sallar mene asuba an gane maganar kuwa sai kuma alfijir na farko shi kuma yuhillu fihi ta'amu wa yuhillu fihi salam halatta ne ka ci abinci na sahur haramun ne kai sallah a lokacin saboda idan ka tsaya yin sallah kuma zaka rasa sahur din an gane magana yawa ya fito aigo to na biyun ne ake magana da ake ta ce yana sallatar sallan alfijir mana sallan da idan alfijir take to ake yin ta ita ce sallah asubahi suna kiranta da salatul ghadati sallan sammako an gane magana a fayashhadu ma'ahu nisa'un sai wasu mata su halarci sallan asubahin tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama minal mu'minati na mata mumunai mutalafi'atu suna lillibe bi murudihinna da lillib da mayafinsu ma'ana kaman ka ce gyale ko hijabi in a yanzu ne an ji aiko sun zo sallan me kenan asuba a jami'i cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama thumma yarji'ina sannan su matan su koma ila buyutihinna zuwa gidajensu dakunan su na aure kenan ma ya arifuhunna ba a iya gane ahadun wata daga cikin su min algalaji saboda wato duku-duku an gane ma'ana ranan ya sallaci asubahi da ragowar duhun dare amma dai aljin din yake to ma'ana ana nufin da kira da shigar da ita tunda dama manzo Allah sallama mafi yawanci sallan asubahi ana kira yana ji dan lokacin ya riga ya gama wannan sallan na nafila ya dan ci shingida haka yana huta da kusan shi hakkin manzo sallama a wanda sallan dare ne shi fa dole ne yadda zaka yi sallan isha ana jiran ka ba da farali ko to shi sallan dare dole ne saboda Allah ce mai yawmin al-laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda a cikin suratul isra'i kenan shafin wayin kadu la yasafi zuna kamin da ajili ya kurju kamina Allah ya ce manzo sallama da daddare kuma a dagi da sallan dare saboda muna so mu tashe ka a babban matsayi shine wannan a shafa'atul uzma ceto babban kenan wanda annabi ibrahim ba zai iya ba nuhu ba zai iya ba wanda kuwa hankali ya tashi din aka je wurin shi ya ce ana laha ana laha to wannan matsayin ne Allah ya ce mishi kai sallan dare sai mun tashe ka a wannan babban matsayin kuma yana yi an gane magana fata hajjat kai umarni aka ba su ke ko fata hajjad bihi shi za ke cire shi a tahajjud ai sallan da ake dagewa yasa akwai abin da wasu ba sa ganewa sallan rana yawan rakawoyi amma sallan dare yawan tsayuwa mana da wani zai shafa'i da wuturi ya ja ta dogon karatu kai kuma kai shafa'i da wuturi kai gajere ya fi ka falala a sallan dare an gane magana amma a sallan rana kuma duk ruwayan da za a ruwato maka ba za ka ji ana ruwato maka annabi ya yi wani dogon tsayuwa sallar rana ba in kana so ka ji dogon tsayuwa to na dare ne shi na dare ana so ne tsayuwan ba za mu shiga ƙur'ani ko yawwa Allah subhanahu wataala yake ce ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi da sahabban sanan kasa kasa ne ma inna rabbaka ya alamu annaka taqumu ai ka ko kana jin larabci ka mai qumu ne ai ko ubangijinka yana sanin kana tsayuwa kaji sallar da rake magana kai da sahabbanka 2 over 3 kuna yin wannan tsayuwan a kasa dare uku su kwashe kashi biyu suna sallah farkon musulunci wato a lokacin malamai suka ce ana musu tarbiyya ne saboda imanin ya shiga a har yanzu inda lokaci ne na gyaran zuciya to sallan dare karshe ne karshe ne alaji inda sallan dare ne to karshe ne ka zuciyanka ta wayi gari numal ba ruwanka da wani baka kullatan wani baka baka baka baka baka sa wani a ranka ba kuma yana daga cikin falalan da mutum yana rayuwa duniya ma dan aljanna ne haka wani sahabi yake an gane magana Allah yakan wanke zuciyan bawa inda don Allah yake yi idan wannan maganan da wanda yake wanda zai da dare kuma ya ce ka aje mun ci dare a'a aiki ibada duka inda ba farilla bane magabata boye shi suke yi kaga sallar asubahi azhar la'asar magriba isha wannan suna a cikin jama'a a bada farali amma dai na kula ne suna son su boye shi ba akwai zakka ba sukan yi ta a fili kowa ya gani wannan haka shari'an ta nuna amma duk sadaka boye ta suke ba sa so a san sun bada an gane maganar in ka dauki azumin ramadana wannan kowa har ma suna koya ma yaran su ƴaƴan sahabbai a fili ake yin ta amma in azumin nafila ne da yawan su lokacin ba iyalan mutum ma ba suka sanin yana yi ba karatun qur'ani wannan da sauran ayyukan ibada to muna maganan tsayuwan da ra'ayiko tunda dalilin mu anan sallan asubahi ayiko mai risala yi magana ya ce idi sallan dare a sirce ne amma ka bayyana ba kuma an gane magana ba muna yin karatun littafin fikiyo ba shekaran jiya kenan zamu ce ko zamu tau mun gama shimawi inda rayuwar Allah yadda zamu shiga iziya mun gama iziya zamu shigo risala mai risala yi magana malamin fikiyo ne kawai da kenan malamin mai na faɗa sai ka sun ce wai to ai shi risalar ma ba ƙarba hadisi hadisin ma guda kaza ne na'am a ka dan gane da yanzu wannan amma abin da aka fi sani manzala salama ruwayoyin sun nuna shine sallar shi na dare yana bayyana karatu ne a na rana kuma yana asirtawa abin da suka su kuma wannan suka ba da option cewa kana iya bayyana ba inda aka hana to abin da ko ba hana ba ba ka haramta shi kun gane magana na'am azumi akan cewa ita ba a matsayi
azumi ba a mata ba a riya wani ka so za ka yi kuya ka ci abinci
to shi ne ba a riya a to ai ban gane yaren ba saboda tambayan ba ta fito fili ba kamar yadda ka ce eh azumi magabata suna koyo ba a sanar suna yi eh wato minista ko da ka fito karshe ina azumi eh Allah ba zai bata ma mutum ibada ba to ai naji ya kira wani wuya ne a ci abinci eh san kama wutar da ciwon inda inda za a yi mutane za ka iya kuya ka ci abinci ka fito ka ce kana yi oh na gane magana eh to shikenan abin da aka kawo sunan shi shubaha an ji aiko shiwa shine abin da ya kama da hujja amma kuma ba hujja bane amma gan shari'a an gane magana cewa to akai idan ka ce to ana yin riya azumi to ai shi dama zaka iya buya ka ci abinci ka fito fili da haka da wannan kalman wai sai ya zama ita ba a riya ko ka ce kana azumi har yanzu dai ikilasin kalam ko ba shi ne wasan ba shi ne muka ce a shi dama menene riya a san kana yi ko ba shi ne ba to ai ka san dan ana yi to me hada kuma a ci da da- da- a duhu ko a ci a boye ko a abin nan kun gane magana shi da abin da ake ce mishi in ka ji malamai suna maganan wani ya kawo shubha ya kawo hujjar da in ka kalle ta a zahiri kamar hujja ce amma an ka koma ta yi gefe guda kuma sai gaba hujja ba ce kamar na jiya din nan da tahi nake bayani idan ka kalli wanda ya ce ya kamata a bada sallah a lokacin ta idan ana jin yin karatun ne sai a bari sai an yi sallar sai an tafi in ka kalle ta haka eh gaskiya ne maganar ki kama da hujja amma kuma ka kalle ta ta wani gefen kuma ba hujja bane dalili kuwa shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi fa karantar da mutane a masallaci wannan makarantu da duk zaka ji ake lokacin kula fawo ne daga bayan baya ma zaka shi makarantar annabi masallaci ne anai ba da ilimi shi kun gane maganan kuwa to da ga magana ce ba za a karantar ba a masallaci sai a ware a je islamiyya ko a je makaranta mana official to ai wannan daga baya ne aka zo da shi a musulunci wanda bai san tarihi ne ba kawai ke abin nan annabi majalisun yi a masallacin shi ne Allah ya sa mu dace to mu koma can muna maganan sallan asubahi ya sallace ta da raguwar duhun dare ko muka ce a ba da daddaren bane amma daga fitowar alfijir ne ka bada sallar asubahi tun daga matan shi na Aisha radiyallahu anha take cewa ya sallaci sallar asuba mata mumunai sun halarci sallar tare da lullubin su ma'ana sun lulluba jikin su kamar yadda Allah ya ba su umarni a cikin suratul azab shafu kusa da na karshe da yake cewa ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il yudnina alaihinna min jalabibihinna misa dhalika adna an yurafna fala yuzaina wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya ba da umarni wa matan mummune su sanya tufafinsu ma'ana mayafinsu malullubinsu da suke lulluɓa da shi ya tafi ƙasa saboda shi ne za a gane matan mummune ne an gane maganar to kaga shi ne take cewa mun- matan mummune sukan halarci sallan asubahin tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato suna lulluɓa da fuskokinsu ba wacce za ku iya haɗuwa da ita a hanya ka gane matan wani ne an gane maganan ta yi ko to sai muke ce maganar sallan dare shine dan kai mu zuwa ga wannan shi a hakkin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko me yake yi sai yayi wannan sallan dare ko me yake yi sai yayi wannan sallan dare to shine muke maganar sallan dare tsayuwa ne an gane magana shi yake da daraja da falala haka malaman suka ce shi kuma sallan yini wannan da ake da rana kenan shi kuma yawan rakawoyin ne kawai gashi na har da raka'a goma biyu biyu biyu din nan an tuna su ko so amma sallan dare sai muka ce bara mu je qur'ani Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi wa sallama inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min sulusayil layl wa nisfahu sulusahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yaqdiru layla wa an-nahar ko ainihin kasa kasa ne mako mun da wajen muzammil ne ko Allah ya samu dace Allah ya sani kuna tsayuwa kai da sahabbanka shine muke magana farkon musulunci sahabbai sun tsaya har kafar su na kumbura me yasa saboda ana musu tarbiyya imanin ya kafu saboda za su yi wani aiki an gane magana yasa ai tunda Allah ya san wanda za su ce Annabi Muhammad sallama aikin masu tsarki ne da sauransu kafin zuwan su da shekara 1000 da wajen 600 an riga an faɗe su ai in ba sahabbai ba aka mu wannan aikin ma'ana tun a littafin at-taura aka yi bayanin suwaye za su yi aikin da aka da suka zo sai da aka yi musu wannan tarbiyyar shi yasa suke kafewa ai ko lokacin da kuka adai ta maganar ridda ba akan ce an yi ridda ba lokacin bayan mutum manzar salama asalin sahabban da suka yi musulunta a makka lokacin da ake bala'in azabtar da su dinnan ba wanda ya tuya so da a lokacin da ya shigo ma wahala ya shiga an gane maganar to dama wani tsoro wani wani barazana wani me bai gani ba amma waɗanda suka shigo daga baya baya musuluncin ya girma suna tsoron kar a gama da su kar a kashe su za a iya kansu a danne su to su ne suka shigo saboda su tare su kuma da annabin ya mutu sai suka dare an gane magana adana min sulu sai lil war two over three ma'ana an ka kasa dare uku misali mu ci awa tara to sukan ci awa shida suna sallan dare Allah ya ce wani su wani lokacin kuma rabin daren ne wasu lusa wani lokacin kuma one over three wanda ga baya ma'ana na farkon fa ya fi tsayi wancan sun kwashi kashi biyu suna da awa shida kenan ko na biyu kuma sun kwasu kashi rabi rabi an gane sai zama sare awa hudu da rabi rabi kenan ko na uku kuma suna kaman awa uku kaga ai ɗaya cikin uku kenan ko wancan biyu cikin uku ko wannan kuma rabi kenan ko so Allah subhanahu wataala yana yaba musu ne akan wannan wannan shine tarbiya yasa in dai mutum zai tarbiyar rai ne ya wanke ta to sallar dare yana daga ciki an gane maganan sallan daren kuma abin da aka fi so dai a sallan dare shine ma'ana dawwama a kai kawai wani lokacin mutum zai je ya ji sha'awan abin ya ji farallan shi kuma ya fara sallah raka a goma sha ɗaya abu ya ki an yi sati ɗaya wata ɗaya wata biyu wata uku shekara ɗaya abin ya watse kamar me sai kuma na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abdullahi dan umar la takum mislu fulanin kana yaqumul layl fataraka qiyamal layl kaka zama irin wani da yana sallan dare sai ya watsa to anan kuma da dai mutum ya kwaso rikicin da ya fi karbin shi to sai ka kuma wancan hadisin na Aisha Allah ya kara mata yadda da ta ce ahabbul amal ila Allah ma adwa masahibu wa qala man zala yace aikin da Allah ya fi so shi ne wanda mutum ya ci gaba da yi har rayuwar shi Allah ya karbe shi komai kankantan ibada Allah to ya fi son wannan a fara a bari kuma bai ba Allah ya sa mu dace amma in mutum zai iya daure a gaskiya sallan dare ah to ba ma mun karanta wancan hadisin na Mu'az wala da nake faɗa ina cewa wani malami ya ce Mu'az ba fiqhu ba na kawo mana faɗin manzala da ya ce mu'azu bulanan da ya tambaye shi faɗa mishi aikin da zai shigar da shi aljanna ne sattar da shi daga wuta mai ce mishi ai a cikin jeren giyan nafulan da ya ce mishi wa salatun rajul fi jawfin layli fa tala qawluhu ta'ala ta tajafa anil majaji yad'una khawfan wa dama wa mimma razaqnahum yunfikun to sannan mun taso daga suratul isra'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ko mun iji anan cikin suratul muzammil maganar sahabbai suna tsayuwar dare kenan ko to ga kuma furqan shafin kusa da ƙarshe shi wancan shafin ƙarshe ne Allah da yake yaba mu mutanen kirki me yace wa ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi hauna wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama sai yace walladhina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama kaji qiyaman da wuri ko Allah yana cewa duk mutanen kirki bayan Allah sun da suke tafiya a bayan ƙasa cikin natsuwa hankali kwance idan mutanen banza suka yi musu maganar da ba ita bace bata dace ba sai su ce Allah ya huci zuciyanku mana mu ba matsalar mu faɗa ba an gane maganan ko ya sifar su Allah ya ce wallazi ne bi tuna wanda suke kwana dare kenan ko li rabbihim ga ubangijin sujjadar suna sujuda wa kiyaman da tsayuwa a ga sake magana me nake ran kwa tsayuwa Allah subhanahu wataala ya ce mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aqimis salata liduluki shamsi ila gasaqil layli wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda kaga maganar tsayuwa ake yi aiko to Allah ya sa mu dace da haka wannan din Aisha tana ba da labarin Sallama ya sallan asubahi da duku-duku kenan ko to kaga yanzu abin da shi malamin ya sa ya kawo hadisin shine yana nuna ma halaccin cewa ana iya sallan asubahi dukkan fitowar alfijir an gane magana idan ka lura mu misali muna da wani abu idan mu mun saba yi sai gari ya waye ne muna kallon wancan ba suna yi da raguwan dare ne ko waɗanda kuma suke yi sai gari ya waye su kuma suna ganin an gane maganar Eh, kaga kishiyan juna ake yi tunda ai kulura ko waɗanda misali za su yi daga bayan baya ko to da yawan su kuma suna ganin wancan suna yi da raguwan dare ne da aka ba da su ba suke sallah ba suna yi da raguwan dare ne ba su ba suke sallata ba kun gane maganar waɗanda kuma su suke yi su kuma da da wuri kenan ko su kuma suna ganin sai gari ya waye waɗancan suke ba da farali an gane to shikenan yanzu an raba maka gaddama annabi wani lokacin yakan sallaci sallan asubahi da fitowar alfitir kaga wanda suke yi da wurin kenan ko to zaka ji kuma wanda su kuma gari ya waye su ma da nasu shi yasa wato ai ta rikici akan matsala akwai yan guraren da za a yi ta rikici amma akwai gurin idan a ce ana rikici ka tambaya me ya faru sai a ce rikicin kaza ne sai ka ce kuma akan shi ne ake ta fada Allah ya samu dace yanzu kamar wani ne dan uwa a karatun da muke na su ba a can yi tambaya game da masu easy buy ne suke ko game da halaccin shi ko haramcin shi ba su kan ƙara kuɗi akan asalin farashin shi ba misali in miliyan biyu ne sai ka ya kai wajen miliyan uku wani lokacin da it depends ya danganta ne ko to shine hukuncin wannan din an gane maganan kuwa abin da yasa na kawo mana wannan shine idan kawo mana matsalar ne sai ka fahimtar malamai ya kasu kashi biyu to idan ka ce dole na wancan malamin shine daidai dai akan matsalan hadisi guda ɗaya ne kowa ya mata fahimta na shi fahimta kuma kowanne malami ne wanda ya isa to in ka ce dole na malam wane ne daidai a ina ne ka gano kun je kun interview ne da annabi ya ce eh ya raba gaddaban kun gane magana shi ne sai na ce mishi to a wannan matsalan na san a nan ne wanda nake iya tunawa wanda malam jafar da malam da shek a nan dr sani umar rijiyar lemu kowane fatawan shi ta bambanta da na dura a dai kun gane sai ko Sheikh Jafar Dr. Sani ba shine dai kalifan ba na'ibin shi kenan aiko shi Jafar ya tafi ne akan bai'atani ne fil bai'a ciniki biyu ne a cikin ciniki da da haka shi yana ganin bai halatta ba an dan ji shi kuma Dr. Sani shi dai wannan Dr. Sani hafizahullah kenan ko shi kuma yana tare da yan Saudiya ne su suke ganin ba bai'atani fil bai'a bane ba ciniki biyu ne a cikin ciniki ɗaya ba kaga kan tushen hadisin guda nawa ne guda ɗaya maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin ya halatta to idan ka ce dole na malam Jafar ne daidai shi wancan haramun ne ai suna cin haram ne ka gane magana akan ne duk hujjan da zaka kawo ka kare wannan na malam Jafar irin shi ne shi kuma zai kawo ya kare wancan da shi kun dan fahimci abin da nake magana ai ko yasa wani lokacin masail na dini abin da yasa na kawo mana wannan maganan wasu suna yin sallah asubahi farkon da fitowar alfijir ko ga hadisin cikin bukhari da bayani Aisha ta ce mata zugan halarci sallan asubahi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma za ma a gama sallan asubahin su juya su tafi gida ba iya gane wace ce wance saboda raguwar duhun dare to kaga ai su ma suna da me kenan to na masu kuma wanda sai gari ya dan yi shaɗin nan zaka iya gane wani kace mun tashi lafiya an gane magana su ma kuma suna da hadisin shine nace za mu karanta nace to irin wannan masail din wasu na ganin wani batattu ne wasu na ganin mene wasu ba daidai suke akai ba ko to kuma kowanne tunda annabi yayi aikata to akan me zaka kuskurantar da wancan da kace ba daidai bane Allah ya sa mu dace to karka daya tambaya na ni wanne na karkata eh ka so ce to kai malam wanne ka zaba Allah ya sa mu dace eh ni fahimta na kowanne su yana da fahimtar shi akan matsala kuma ni ban ga laifin shi ba tunda ilimi na bai kai ni in ce ni ne alƙalin su ba kun dan gane maganar kuwa eh ni ban kai alƙalin da zan zauna a ce to kai hujjanka ba ba ta da ƙarfi an gane magana kai naka ne daidai saboda hujjanka ta fi ne ƙarfi Allah ya sa mu dace um sai ana shi ta radiyallahu anha قالت لقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء ko shi ne muka gama to an jabir bin abdullah radiyallahu anhu ma kala kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama yusalli az-zuhra bil hajira wal asr wash shamsu naqiya shi kuma ya to mana sallan azhar ne zamu wuce la'asar kenan ko yawa jabir bin abdullah Allah ya kara masa yadda jabiru daga cikin sabon da annabi sallallahu alaihi wasallama yake jin su a jiki shine wanda baban shi Allah ya muwa cikawa a yakin Uhud قال يتي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر النبي كان صلى صلى الظهر بالهاجرة da tsananin zafin rana an gane magana shine hajira zafin rana kenan ma'ana lokacin tana gushewa daga tsakiya zai bada ita tunda ai umarni yake bada a kira sallan ayi sallan kenan ko wal asr wash shamsu naqiya rana ƙarshen sallar la'asar kuma yakan sallace ta ne rana tana da ragowar zafi an gane magana eh ba ta yi wannan sanyin ba yake sallatar sallar ne la'asar wal maghrib sallar magriba kuma idza wajabat shine idan rana ta fada ai shine idza gharabat kenan an gane magana sai ka koma kalman a cikin suratul hajji da Allah yake magana game da raƙumi na masu aikin hajji da suke sokewa wal putina ja'alna halakum min sha'irillahi lakum fiha fadhkuru ismallahi alaiha sawaf sai ce fa iza wajabat judubuha ayya fa iza saqatat alal ardi kenan idan an soke raƙumi ai faduwa yake aiko to kalman wajabat anan ba ma'ana ta wajaba ba a fa iza gharabat shamsu yakan sallat sallan magariba ne da rana ta fada an gane magana to irin waɗanda suke yin abu kafin lokacin ta yi in an yi fada sai su ce ai lokacin ya shiga ne da za ka ba su misali guda ɗaya kuma sukan ruɗe su rikice mun taɓa wannan da wannan aboki na da lokacin muna joga yana gaggawan kiran sallah wani lokacin lokacin bai gara shiga ba shi hujjan shi ne ni da nake jan sallah wani lokacin nakan ɗan tsaya kafin ɗan gama abin da zan yi in fito mi sallah yakan dan samu minti biyar goma it depends an gane magana tunda ai in na komiti ne wannan dama da minti biyar yayi kai liban baka kare so ba wuce ka mana sallah shi me yake yana can yana zaune abin shi to kaga mu ba na komitin bane da haka mu mukan jira har sai an abin nan da sauransu it depends ba fa na ce wancan da laifi bane fa shi ma an ba liman haki minti biyar ai minti da yawa da yako to Allah ya sa mu dace to shi hujjan shine ko ya kira da wuri to ai ban fito da wuri ba har lokacin zai shiga har ma ya dan abin nan sai nace ki mishi bara maka misali a hankalci saboda hankalinka ya dauka ka gane yanzu da za a ce ka kira sallan magariba rana kowa na ganin ta ya matsayin ka a wurin mutane na'am ya kira magariba me nake nan lokacin ta mene to wannan ai karatun a fili ne ai ba ya ba mene saboda wannan dole hankali ya yadda cewa sai ranar ta fada ake mene to an kira ba ta fada ba kaga ba kira ta lokacin ta ba kenan go to sai ka kiyasta sauran kawai wannan a matsayin aiki kawai Allah ya sa mu dace in lokacin ya cika kuma wannan shi kuma wannan wani abu ne daban a shi ake so Allah ya sa mu dace so annabi sallama ya danganta tunda kamar na faɗa muku ne a kusan sati uku baya shi na ganin karatun ba mu cika wannan ba cika missing din shi ba ko a kusan sati uku baya tunda ake tabu salatin mun dade akan shi ai na'am kun tuna can a ɗan baya da ɗan daɗewa ai na ce bayan annabi ya je ya karɓo sallah dan da following day shagargari kenan ko aka turo jibril lokacin sallah ya sai ta da sallah sai ya ce manzala a kira sallah sai ai sallah an gane magana to ai kaga ya nuna lokutan sallah shi jibrilu kenan aka turo shi yasa sallah take da wannan muhimmanci duk zakka azumi aikin hajji waso iba duka daga can ake ce ma jibril je ka ce ma muhammadu amin kaza amma sallah sai da yaje karbo ta ita wannan official wance to kaga tun a lokacin an faɗi lokutan ta to tsakanin waɗannan lokutan ne manzo sallama yake yin ishara to yasa wani lokacin sai sallami ce ta da farko wani lokacin kuma sai ya dan jinkirta ya defense ya danganta ai ko jiya da nake cewa mafi darajar lokacin sallan isha da manzon sallama ranan nan ya jinkirta bai sallan ishan da wuri ba sayyidina Umar ya ce ya rasulullah mata da yara ƙanana sun fara bacci an gane magana sai annabi salama ya fito ya sallace ta irin around tara da dan wani abu din nan nan wajejen kun gane shikenan sai wanda Allah yake cewa wannan shine asalin lokacin sallan shi ai ba yana kore cewa da da gaba daya wannan din ya kauce an gane maganan ko jan da rana take fadawa an gane maganar idan kai sallan isha ka samu matsala bane a'a ba yana nufin haka bane amma wanne ne annabi ya nuna ya fi falala shi ake magana an gane magana so don in wani mutum ya ta ya ce maka to ai da da sun gama kaucewa shine falalan a to shi bai san lokacin isha bane gaskiya Allah ya samu dace so mu koma nan um, sallan magariba kuma iza wajabat ko ma'anan shine iza gharabat idan ranar ta ka fada sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai sallan magariba wal asha sallan ko bi kasril aini kenan ko da akwai manci tsakanin al asha'u da al isha'u al'asha'u shi ne abincin dare an ji aiko da kakaga da first one ɗin da misali akwai algada shi ne breakfast wanda ake ci na hantsi kenan akwai kuma na biyun shi kuma an gane maganan fatur abincin rana shi kuma al'asha'u shi ne abincin dare lokuta guda nawa kenan to idan ka ce al'asha'u to shi ne abincin dare da ake ci sannan kuma magariba still shi ma suna kiranta da isha an gane magana yasa wani lokacin zaka zance sallan isha na ƙarshen ta ƙarshen suna nufin wannan ishan da da zamu yi an ji bayan Allah ya yarda an gane to mishali shine gyara karatun ne awwal isha kasar al-aini din an gane wala asha wala isha in ka ce asha abincin isha kuma ita sallah din kake ishara zuwa gare ta an gane maganan ko wal isha ahyanan sallan isha kuma wani lokaci wa ahyanan da wani lokaci yana sanin abin da yake fada shi Jabir bin Abdullahi kenan mai hadisi ko yace sallan isha kuma wani lokacin da wani lokacin izara auhu mujtama'u ajjala idan ya ga mutane sun taru da kiran sallan isha kowa yayi ready to sai ba da sallan isha an gane magana shine idara ahu mujtama wa ajjala bil aini kenan idan shi ma da bambanci akwai ajjala akwai ajjala isha'a ne ko Eh, wal isha'a kenan ko wal isha'a hayanan eh wannan eh, ka'idan nahau ne yasa wasalin ya canza ba ku gane ba idan misali na ce ma al ibriqum ma karatun yaran mu na can ibriqum buta kenan ko ai kaga ya kare da damma guda biyu kenan ko da mataini to idan ya zo a cikin jimla a sentence wani lokacin zaka ganshi da fataha musamman idan akwai alif da lam wani lokacin kuma zaka ganshi da kasra to kaga ai canjin guri ne dan ba ku gane ba zaka ce misali al ibriqu an gane maganar kuwa jadidatun butan sabuwa ce shi yasa imam mal- ai, mai mal- ah, mai alfiya ke cewa wala yuzu liktida bin nakira ma lam tafit ka inda zaid an-namir wa albatan fikum fama khillul lana wa rajulun min al-kiram indana wannan bangaren yaren larabci ne to amma dai mujahid shine ka kallon mun al-ibriku din kawai za ka kallon mun al-ibriku ya kare da damma kenan ko al-ibriku jadidun butan sabo ne ko zaka ce ra'aytul ibrika na ga buta nan kaji ya kare da me nake nan fata nazartu ila al-ibriki idan ya kare da me nake nan to ma'ana wannan dalilin korowan kuma ko qur'ani kaji zaka ji Allahu nuru samawati Allahu din zaka kalla mun da wannan sale kare don ma ne Allahu ba don ma ya kare da shi ba sannan kuma Allah yake cewa inna Allaha kana gafurar rahima inna Allaha nan da me kare Allah da fata kuwa Allah yake lillahi mulku samawati wal ardi, lillahi wannan lahi hirin karshen kisira to kaga canjin guri ne kuma canjin ma'ana ne an gane magana to kowa nan din ma haka ne alwal isa'a din ba yana maganan kaza kaza ba to yadda salon ya zo saboda ita wannan wawun din da kuke ta gani ta goye zance ne misali ka gance Muhammad ya zo Kabiru ya zo Ahmad ya zo Khadija ta zo ka- duka sun zo ko to yana ba da labarin duka suna wurin wani ya zo wani ya zo wani ya zo wa- shi kuma ba washe kan ce da da ko a taron akwai shugaban kasa da gwamnoni da ministoci da sanatoci a ga yana ta goya maka magana ne ko to shi ne amma ita ba ta fa'idantar da wani ya riga wani to wannan kuma wani bangaren huruful asabi sun kai so tara to dai mu shayi din da yace ne wal asha wal isha'a ko to shi ne ahyanan wa ahyanan lokaci wani lokacin ko ma'ana danganta izara ahu mujtama'u ajala idan yaga sun sa taru da wuri sahabbai kenan ko da kiran sallan ishan jama'a sun yi ready sun zo wurin to sai ya gabatar da sallan shine sai ya gaggauta shi da faɗin Allah ya ce man kana yuridu al-ajila ajalna an gane maganar ko da wufiya ma da shawul liman nari cikin suratul isra'i kenan ko a shafi na uku Allah ya sa mu dace wa idza ra'ahum abtau idan ya gaza bai san yi jinkiri kila wani abu ya rike su ba su taho da wuri ba an gane maganar kuwa to shi ma sallallahu alaihi wa sallama abtau wa idza ra'ahum abtau akhara idan ya ga sun dan yi jinkiri wani abin ya rike su ba su zo da wuri ba bilal ya kira sallah amma ba wani jama'a a masallacin an gane ko sai annabi sallama ya jinkirta ta da ikama din kenan an gane magana so Allah ya sa mu dace wasubha kaga ya fatahan kenan still ko sallan asubahi ko kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusalliha bi galatin annabi sallama ya kasance yana salatar sallah asubahi da raguwan duhun dare da tukutuku shine ba shi yake cewa ko yawa kenan kaga sun yi daidai da Aisha kenan abu ya ƙara karuwa kenan in ka so ka san kai sai ka ce mene ka ce na masu dukutukun ya ga ruwaya kan ruwaya ko kuma sahabban ma daban-daban mu dukan su ingantattu Allah ya samu dace amma su ma hatta ba da ma kace musu kuma ba sallar su ba shigar da ita ba Allah ya samu dace wa ana billah mihal sayyar ibn salama qala yace dakhaltu ana wa abi ala abi bardat al-aslami fa qala lahu abi kaifa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktuba abin nihal sayyar ibn salama Allah ya kara masa a- Allah ya kara masa yadda ko kuma rahimahullah Allah ya ji kansa ko sa sahabbai su ne suke da rankin dan radiyallahu anhu su kuma da nassin qur'ani ne sai ake ce musu radiyallahu anhu wadanda ba su ba ana ce musu rahimahullah Allah ya ji kansa saboda kalmar radiya an riga an bada certificate ne fa an gane maganan G6 sigan ma'amadi a first tense ya zo radiya ya riga ya yarda yarda yana irta kenan ko to kal dan kalmar to su ma sabon saboda sun samu ne daga wurin Allah madaukakin sarki ya yarda da su din to yasa ake cewa radiyallahu anhu wanda ba su ba shi kuma ina ya samu zai shiga cikin jimlan fadin Allah madaukakin sarki ne to shi kuma wa zai bashi certificate din misali wasabiquna al-awwaluna aya ta 100 a cikin suratul uh, tauba wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari sai ce walladina tabawuhum bi ihsan ko ansarawa da madinawa yan farkon musulunci Allah ya ce da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa yadda suka biyo bayan su da kyautatawa baka da certificate akan mutum an gane shi yasa idan ka ga wani mutumin kirki ne abin da aka ce a musulunci ka ce ba aka ce wani mutumin kirki bane daga ce ina ma wani kyakkyawan zaton mutumin kirki ne Allah ne masanin boye shi an gane magana wanda ce abin ya mai tsayi da yawa to haka dai annabin ya karanta an gane maganan kuwa na sabu lahul khair wallahu hasibuhu wala nuzaki ala llahi ahada to da haka su sabai sun samu ne da da fadan Allah madaukakin sarki tunda da muhajirai da ansara kaga ayan ta nuna kai tsaye kenan ko sannan la qadar radiyallahu anhu mun izi bayunaka ta ta shajara falimu ma fi kulubim kenan ko wanda suka yi maka mubaya karkashin bishiyar nan bayatul ridwan kenan Allah ya sa mu dace to yasa ku ga nace radiyallahu na dawa nace ne kuma rahimahullah in tabi'i ne kaga rahimahullah tunda kuma shi ma yace da kaltu ana wa abi mun je wajen sahabi ne kaga zai zama su kenan mene tabi'i suke tambayan shi ya annabi yake sallan farilla to kaga zai zama su tabi'ai ne to tabi'a kuma rahimahumullah to wani kuma zai ce to ai ko anan magabata ai su Imam Malik masu mazhaba kenan ko wani lokaci a littattafan fikihun kana karanta zaka ji an kira Imam Malik bin Anas imamu darul hijira ko zai ga malaman fiqh sun ce radiyallahu anhu to wannan fahimta ne na malamai ba suna ganin za a iya ce musu radiyallahu anhu amma dai gaskiya galibi in ba sahabi bane ana cewa rahimahullah ne an gane magana yawa to na dan kawo ma ne dan karkaje dan ko um, shimawun da muke karanta an ka koma mukaddima zaka sake ganin wannan kalmar da na faɗa yana zuwa kan ala mazhabi imamu malik bin anas sai ya ce radiyallahu anhu suna faɗan haka su to kaga imamu malik kuma ba ma tabi'i bane an gane maganan kuwa yana can tabi'u tabi'i ne ne dai kuma suna rudewa an ce qarunul mufaddala sai ya kawo shi 300 da wani abu a a shi qurunul mukat 100 ake magana don haka wani sahabin ya shiga 100 na biyu ma kamar irin Anas da ya tsawon rayuwa an gane magana su ba wannan ne ake magana akai ba amma dai yanzu mu rahimahullah din muke magana ai ko Allah ya ji kansu kala yace da kaltu ana wa abi ala bar abi barzat al-aslami ni da mahaifina mun shiga wajen sahabi an gane abi barzat al-aslami fa qala lahu abi to tunda man yana wurin ai kanana ba sa magana ko kamar yadda Abdullahi dan Umar ne ya ji sai yana cikin Bukhari kitabul ilmi yace ran nan manzo sallallahu yana so ya gwada ilimin gwada karatun sahabbai sai ya ce musu ta bishiya ni ganin ta baya faduwa gaza suka tafi daji suna tunani a kokolon su fama wata wata karshe dai suka ce ma annabi mun baka gari in hausa hausa mu ne ne ko ma'ana dai ya rasu lai kawai dai kai ka faɗa mana ya ce bishiya dabino ne ce ni ko wallahi tun da ya faɗa ne ta zo a raina to ni na gani ne karami a cikin su karami haka yan shekara goma sha kuma ga yan hamsin da sittin da ya ce shi sa ban ce komai ba ai to irin wannan ne ai ya kaga ai karami baya magana in akwai manya wannan shine tarbiyya ai ko ya ce to sai babana fa kala lahu abi sai babana ya ce masa amma mu galibi yanzu ba ana samun bambanci ba da wancan amma dai ba abun a tono bane eh wani lokacin za ga dalibin ilimin dan karami ya kosa a mishi fatawa eh ya tambaye shi ala gaba ta malam yayi hukuncin ka za ya bada fatawa an kwana biyu kuma yace shi yana da hujja shi baya canza la ya tarajau shehul islam kenan Allah ya sa mu dace so amma manyan suna guri da suke da tarbiya ba sa magana kuma wannan jara'an Allah ya tsare mu ya fa a cikin ahlus sunna gaskiya ita gaskiya fa ba dai ta komai dace ko za a cewa ni yayi ganganci ko sakare ne wani mai ƙauyanci Allah na kallon mutum har zuci ya kawo maganan kenan in dai annabi ya ce sadaka wa huwa kazubun ai dole ka faɗa ya ce abinda iblis ya faɗa maka na in ka karanta ayatul kursi ana turo mala'ika ya baka kariya gaskiya ne amma shi makareci ne shi maganan ya bi ya ce maganan gaskiya ce amma mai faɗanta to da haka iyaka maganin kenan ba muna faɗa ne wai mu aibata kanmu ba ko na ranar da nace mu'amala abin namu sai a hankali a yana cewa ne ya za mu gyara kun gane magana wanda ya ga yadda yana da cuta ai zai nemi likita ko to bai ma yadda yana da cutan ba kuma bibiya na yau da kullum duk wanda yake bibiya ya tabbatar da wancan magana haka take ba a baro ba ba a kaduna ba ba a abin nan ba haka abin yake alaji na malamin mu yace mu mutanen namu ma ku iya neman kuɗin ba su kware ba ba ku gane ba su ne za su je gidan gwamnatin yawon maula su kuma manyan malaman ɗariƙa na fito fili kenan ko suna can zaure suna karantar da mutane can su ake bin su a ba su kuɗin kuma ka faɗa ka ƙara ya ka je ka juya magana kila ka ce ana musu tsafe tsafe ana musu asiri wato ba ko faɗa da abin da zaka faɗa amma dai suna gida ake kawo musu na'am su kuma wancan sun fita na miliyan goma miliyan ashirin an ba su an- ana ta ta kyamara ba haka ne ba an ba malam wani duk wulaƙanta ka ga abin kai haka da kanka ya ce to shi malami ke cewa to ko neman kuɗin mu'alis na da dama na maulan ne ma ba iya ba Za- sun tafi to gidan gwamnatin yawon neman akwai akwai launcin akwai waso eh ba su kuma ta suna zaune ake ba su masu kauri ba ma wanda ya sani an zuwa mene a sace aka ba su dalawa ne fi morewa mutuncin shi na nan kuma an ba shi mene kuma ba a isa wulakanta shi ba tunda ai jama'a ba su gani ba da yake nan ko sannan ban zo wurin ka ba bi kenan ko to mu namu galibi shi ne kuma ko a yanzu da presenti ne nake maka magana da yawa waɗanda suke cin gwamnatin da yawa wannan da take kai akwai waɗanda ba ba masu mata campaign ba suna can ake bin su to mu gaggawa ahlus sunna to da da nake maganin ba ya ce baban shi ne ya tambayin ba ba shi ne ya kai mu zuwa ga in babba na wuri karami baya ne ne ba baya magana ba sai muka ce to wannan kuma jara'a ta rufe ido a ma malami rashin kunya wanda na farko da ya girme shi a shekaru kenan ko na biyu ya fi shi karatu a karanta kenan ko na biyu ya fi shi gogewa saboda yau da kullum akwai abin da ba tsaban karatu ne ke kai ka ba gogewa ne mana duk karatunka idan ya zama kana zaune a garinku ne baka san ka je ka haɗu da ɗaliban ilimi gurare daban-daban mutane mabambanta ba akwai abubuwan da duhun kai ne har yanzu kana da ilimin amma kuma ta kana da duhun kai saboda akwai wanda mu'amala ne ke ba da shi saƙon a wurin an gane magana to shi ma kuma still siru fil ardi afalam yasiru fil ardi kul siru fil ardi aka Allah ke ta kira qur'ani ku yi tafiya a bayan ƙasa shin ba za su yi tafiya fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha na hajji kenan an gane magana afalam yasiru fil ardi fa yaghzu kayfa kana akibatu allazina kanu min qablihim na kafir kenan na farkon afalam yasiru fil ardi fa yaghzu kayfa kana akibatu allazina min qablihim ba kanu akthara minhum ashadda minhum na kafir nabiyun kenan afalam yasiru fil ardi fa yaghzu kayfa kana akibatu allazina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi wa atharul arda an gane magana wancan na rum kenan Allah ya sa mu dace wancan kuma na fatir to kaga Allah dai yana magana ba za su yi tafiya wai bayan ƙasa ne ba ko ba za su yi tafiya cikin ƙasa ne su samu wannan ba to wani lokacin gashi fa ya sani wancan malamin ya girme shi a me kenan a ilimi ya tabbatar ya fi shi har a cikin zuciyar shi an gane maganan eh wajahadu biha ne wastaikanata anfusuhum zulman qawluwa a cikin nan cikin suratu mene a namli ko shafi na biyu da Allah yana magana game da fir'auna Allah ya ce sun yi musun abin da annabi Musa ya zo da ita amma ransu ya tabbatar gaskiya ya zo da ita ma'ana shi ma malamin ya sani shi da yake ma wancan jara'in ya san ya fi shi ilimi bi kenan ko sannan ya fi shi gogewa amma kuma shi yake cin yaran shi ba yanzu yayin da ake yi ba kenan mutum zai sake mara turar tiktok cewa ana gyaran malam wani gyaran malam shi ba ya karantar da kuwa akwai wani malami ma a kano shi shi kullum duk wani malami bai iya bane shi ba za ka ga littafi wanda yana karantar da ita ba sai dai zai yi awa daya yana suka malam wani kuskure kai shi kuma haka rayuwar shi tsa- tsara maka shi da Allah cikin mu ne ko a cikin su ba faɗa gaskiya na'am da Allah ba halin sunna ne ba a Kano duk wanda suke bibiyan harkar media sun san da shi ai ba sai an kama suna ba duk duk ba malamin da bai taba ba in ba kana maganar izala ba ne cewa yake kai kabir gomban da ka fi shi wayau balalau din aida sai ka kare shi ba dai su ne ubangi zalan kaduna ba na'am can ba wanda bai taba ba shi shi kuma dauya ka ganshi ya tsaya bu kundatul akami ya sa a shi kawai jara'an shi kenan gyara ma malam wani gyara ma wani kaga shehu ne ai ko ba haka bane in ka ji kana gyara mutum ai ka fi shi ba haka bane akwai kuskure irin wannan tsari yau da kullum wannan dan dan adam ana ta sabu kulisar ko amma shi kawai sana'a shi ke ne kamera kawai dauka gyara yake yi sosai shi wannan wani kaga daidai nan gurin yayi kuskure to shi kuma can inda ya daidai fa kun gane maganan kuwa kuma tun da haka abin yake fa wallahi ma na cikin mu ne tun malam Jafar yana da rai nan a Kaduna za a samu kasukan suke samuwa na tafsiri awa ɗaya da rabi awa ɗaya da minti arba'in ku- malam ya yi kuskure uku a guri kaza a tafsirin shi shi ne ya ce a to alhamdulillah tunda ai ba masumi bane a awa ɗaya da rabi an samu kuskure guda biyu ko uku ai alhamdulillah an samu ai faɗan ga malamin me yake kenan a cikin mu ne wannan matsalar take ya za mu gyara kawai malam ɗalibin da ka koyar da shi tun bai iya ba addu'an ba kenan yaran ko can yawwa kuma in yazo ya fara kai ne target din shi na farko malam wani ba na gano bai iya ba wani lokacin kuma ɗaliban ne suke haɗa faɗan shi kuma malamin sai ya hau ya zauna ai malam wani yanzu duka fi su shi kuma sai yadda Allah ya samu dace mu dawo wancan kawai ya za mu gyara yan uwa kawai amma mu yanzu misali in su yan darika idan ba babban malami yana guri yana jawabi ko akwai manyan malamai a gefen shi amma kuma ba sa magana suna girmama shekarun shi da kasancewar shi magabacin su da kuma ilimin shi da kaga yayi ai na'am ko ba komai ai sun yi abin da aka ce a shari'a an gane maganan dan sayyidina abubakar ranar da ce muku munafikan nan suka yi wannan abin da suka yi garin za a yi rikici din nan la'ira jana ilal madinati shi wancan sahabin me kalla ya kalli sayyidina abubakar da tijo ne a cikin mu yanzu kawo roban naka a zuba maka ruwa a kaga ya abin da ya dace ai ko amma munafikin ya ce kai dole zai haulayi ne ya fi kowa ne an gane magana ga kuma annabi yana cewa min ijlalillahi ta'ala hadisi ne ingantacce fa min ijlalillahi ta'ala ikrami zaw shaybatul muslim wa hamilul qur'an ghayra ghafilin fi wa jaf- wala jafin anhu yace daga cikin girmama Allah madaukakin sarki ka girmama mai furfura duk mutumin da yake da furfura ka bashi daraja in kai mishi ba shi kamawa ba Allah ka duba ma an gane magana to amma za ka same shi shi dai kan ba wani furfuran da ka taka zai yana kafa hujja yana cewa mu ba zai yi mu bari a bata tauhidi wai za a bata tauhidi sarkin gyara Allah ya sa mu dace abin akwai ciwo ne yawa gaskiyar magana rushewa ne fa mana duk magabatan ba su iya ba to mu ne muka iya za su zo su ma ai na'am kamata dinu haka ka'idan take wallahi mala in dai da tsawon rayuwa galibi abubuwan da dama hawaye ne kawai Allah ya sa mu dace to kaji ko da wannan shekaru ka kalla yayi kuskure ko kuma inda za ka gane mutanen mu suna so su kunyatar ne kaga akwai wanda zai ma gyara yana so ya lakanta ka ne kawai na'am most of them most alaikum salam. to
sallama ne kara sallah eh kuma malamin ya ce idan aka cira ma'adu ba ina hamidu da lamu aka ce salamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum wa rahmatullah an tauye sallama an tauye eh ma'ana sallama ba ta cika ba ma'ana eh eh na'am na'am ya ce to domin in an cira alifin da lamu din da ya ce salamun alaikum amma kuma shi ba a wajen ba a sallah ba Eh.
in ka haɗu da mutum ɗan wanka Eh.
sai ya sallama ya halatta ka ce salamun alaikum eh domin ka kalli eh amma a cikin sallah ne kace salamu alaikum wa rahmatullahi salamu alaikum wa rahmatullahi sa alaikum la mutum nan eh yace salamu alaikum malami a wanda annabi ya karantar shi ne alfin da lamun din shi ne kawai takaici an gane magana kuma ya ce sallu kamar aitin wuni ku sallah irin yadda kuka ga nake yi ko ya Allah ya sa mu dace da haka akwai abin da a larabcin yau da kullum haka normal in ka faɗe shi daidai ne amma kuma tunda ba shari'a ta zo da shi ba za ka ije shi a side yanzu misali Allahu akbar ake cewa ko Allah ne mafi girma ko da zaka ce Allahu a'azam kai kabara Allah bai ruwan ba ruwan shi da kai amma duka ba ma'anar su daya saboda wannan lafazin na Allahu akbar shine shari'a ta karantar lafazin kai na Allahu azam kai kai ne ka samu wa kanka amma duka ma'anar su ne Allah ya sa mu dace mu koma can yace faqala abi sai babana yace ko a shine kai mu cewa tunda shi karami ne shi ba mai ruwayan hadisin ne fa yace mu muna maganar misali kamar da ya ce babana sai ya tambayan ko muke maganar girmama na gaba haka ne ko muka ce galibi rushe wannan tafiya cikin wani sunna kuma ka sani na sani haka abin kuma yake na'am dan misali za ga ɗalibin ilimi ya je ya karatu eh je ka yafi na gida din to amma kuma in yazo wani lokacin wasu daga cikin ɗaliban za ga suna girmama shi wancan na farko an gane maganan sun ce lissabikil fadlu wa in atkana al-muqtadi wanda ya riga ka shi yake da falala koda ko wanda ya biyo baya kyautata sama da na farkon sai da wancan shine ya created an gane magana so sai ka samu a cikin nahalin sunna kuma su ne suke bibiyan sai sun gyara abin da yasa nake cewa wancan akwai kuskure ne a fahimta na shine mafi yawancin su zai iya je in ma gyaran ne ya tabbata gyaran ne zai iya same su shi da su ko kira su ta waya za su iya dauka guri kaza da kai karatu kamar guri kaza kam ko dai ni ne ban gane ba ai kaga ladabi ne ko ka ce kaza kaza kaza kamar gurin nan ala gafarta malam ina ganin na neman karin bayani kamar dai ban gane ba ai kaga dubara ne ko shi din da kanshi da ya gano kuskure ne yayi to yanzu me ya rage mai ba ka ba shi aiki ba shi da kanshi zai zo ya ce jama'a yi kwanaki da na ce kaza kaza ba daidai ba ne don Allah me me- me ya rage wannan gyaran na'am amma zuwa an sake mara an faɗa ma sauran mutane mene cewa wani ba daidai yake ba ko kamar misali a makarantu haka irin wannan ko nizamiya malamin yana yawan faɗa irin secondary school kulliyatu ko irin islamiyya da sauransu mutum ya shiga sai ya ga wani malami ya yi kuskuren rubutu ana ji sai ya gyara mishi ya karantar fa ya fita abin yana sa ɗaliban su rena shi su ɗaliban su ga to malam wani bai iya ba malam wani ne ya mene to kaga shi ma anan gyaran da ya gyara ne amma kuma ba haka- ba seti bane da ya kira malamin ne ya ce kamar da ka shiga aji kaza ku ka rubuta guri kaza ba daidai ba shi din ya zo ya gyara ya ce kai ai ko na wani tunanin ne a dubara ne ai ko na rubuta muku kaza ne ko suka ce eh malam ya ce kai ba haka bane ai lokacin na wani tunanin ne yanzu da Allah me matsalan wannan ba ya gyara mushi ba shi kuma ya koma ya mene masannan su ɗaliban ba su gane me ake ciki ba to duka irin waɗannan wani lokacin ana ta samun ta a cikin wannan fitan kafan wannan fitan kafan na duk wanda zaka ma gyara ka kunyata shi ba fa zai karɓi gyaran ba in ko ya iya karɓan gyaran ba zai daina ganin ka da abun ba kun gane magana ba mu san sanan muna ta karantawa hadisi ba balarabe ne fiye shigo ya fitsari a can baya haka a gefe sabai suka daka mishi mene mai annabi ya ce ku kyale shi yaka bari sai da ya gama fitsarin ki tsaf ya daura wando annabi ya ce ku ɗibo guga na ruwa ku zuba annabi ya ce mishi ba a haka za Allah zai manta da wannan to sai ga gyaran namu mu kawai da gani ana jiran juna ne kun gane maganan ko na kosa kai kuskure in gyara maka tunda ni masumi ne ni ba na kuskure kenan ko amma duk wanda yadda zai yi kuskure a gyara mishi to in wani ya ba zai dariya ba ai ko wani kuma zaka yana gyara mu wani yana dariya abun baya me kenan da mushi yana more mushi ne Allah ya sa mu dace yan wakar mu yawaita amma dai kam ya za mu gyara dalibai na tasowa an gane maganan kuwa kuma da wannan tarbiyyar suke tasowa Allah ya yi su lafiya mafi yawanci
tambaya na shi ne a kan zaka Mhm. Ba Allah ya sani sani.
har yanzu da mutane ke karya mutane ana dangane ana ana ana ana yin dangane eh mutum kamar zakanta ya za a fitar da zakanta in to sai in da aka kai adadin ausaki biyar din da ake magana an gane magana shine yanzu suke cewa buhu biyar zuwa shida kenan ko eh to shikenan sai a fitar da shi wannan an gane magana ko eh a
shi buhun buhun zanzarin biyar eh, a ba ba haka ake nufi ba a duk mai gona yana kiyastawa eh haka ne kamar ai ni ma ni ma ni ma ni ma manomi ne ai ko to ai kaga misali in yau misali dan can dan yesin ne kawai yazo yana yi kaga ai zai sai ka kasa mishi bayani ya gane ko kamar yadda misali na shiga cikin fulani na karantar to kaga yaran shanu ana yi ni nakan koma gefe guda ne saboda ai ban san shi ba sai dai a mun bayani sai in bada bayani kun gane magana amma manomi ne ai to haka ka san me nake nufi ba ina nufin danyen buhu wannan da ake caccaka mata a abin nan ba shi ya san buhu nawa yake aiko sai ya fitar da percentage din tunda ai misali nawa ne buhun masara kaza ne zai fitar da wannan adadin ka gane magana abin da yasa ba da ma ka haramta wannan gangarin buwa ashirin eh kamar yau gona na buwa ashirin na yi ganzarinta yawwa to zai kimanin ka zai zakanta ya kama buhu biyu yawwa to sai ka kiyasta wannan din abin da yasa ba za ka haramta yi ba shine a musulunci idan dai abu ya isa ba za a samu ja'iha ba ya halatta a siyar da yabanya ma kamar da ke an iya falasa to ya halatta ka siyar kun gane maganin kuwa to masaran ma kuma ana gashi ai kaga abin da zai jawo matsala ba shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk